نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون يا عباد الله إن الله تبارك وتعالى قضى عنا قضى عنا الموت فالموت واجب يا عباد الله فالموت أمر حاتم لا محيد عنه قال ربنا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عباد الله وقال ربنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهذا نبي الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد توفاه الله تبارك وتعالى قال ربنا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وأصبح الناس يوما يسألون عليا والعباس عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتدت به الحال فقال علي رضي الله عنه أصبح بخير فقال العباس ما الذي تقول والله لقد رأيت في وجهه من الموت ما لم أزل أعرفه في وجوه بني عبد المطلب ثم قال له يا علي اذهب بنا نسأله في من يكون هذا الأمر بعده فكره علي ذلك فلم يسأله واشتد به المرض فجعل يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لسخرات الرفيق الأعلى فلم يزل يقول حتى مات صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين يا عباد الله بلا اختلاف قيل في وقت دخوله المدينة في هجرته حين اشتد الضحى في صدر ربيع الأول سنة إحدى عشر لتمام عشرين من, سن من سنين من الحجرة من سنين من الحجرة ودفن يوم الثلاثاء وقيل بل دفن ليلة الأربعاء ولم يحضر غسله ولا تكفينه إلا أهل بيته غسل صلى الله عليه وسلم علي وكان الفضل بن عباس يصب عليه الماء والعباس يعينهم وحضرهم شقوان مولاه وعن سالم بن عبد الأشجعي قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجزأ الناس كلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ بقائم سيفه وقال لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بسيف هذا قال فقال الناس يا سالم أطلب ساحم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت إلى المسجد فإذا بأبي بكر فلما رأيته أجهشت بالبكاء فقال يا سالم أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا عمر بن الخطاب يقول لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بسيف هذا قال فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجى فرفع البردة عن وجهه صلى الله عليه وسلم ووضع فاه على فيه واستثنى الريح ثم شجاه والتفت إليه فقال, فقال والتفت إلي فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل هذه آية يا عباد الله وقال ربنا وقال أبو بكر إنك ميت وإنهم ميتون يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال عمر فوالله لكأني لم أتلو هذه الآية قط عباد الله هذا أخرجه أبو أخرجه أحمد عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وهذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ودفن يوم الثلاثاء وإنما ت... ودفنه صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وإنما تأخر دفنه لاختلافهم في موته حتى أزال الشك عنهم أبو بكر رضي الله عنه ثم اختلفوا أيضا أين يدفن فمنهم من قال في مسجده ومنهم من قال في البقيع حيث دفن ابنه إبراهيم وأصحابه ومنهم من قال يحمل إلى القدس عند قبر أبيه إبراهيم عليه السلام حتى أذال الشك الصديق أيضا رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي إلا حيث يموت وأما صلاة عليه صلى الله عليه وسلم فعن العباس رضي الله عنه قال قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ثم دخلوا النساء فصلينا عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا ثم يأم لم يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وكان آخر أحده صلى الله عليه وسلم هو المغيرة بن شعبة كما أورد ذلك ابن هشام في كتابه السيرة عباد الله هذا حال هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله تبارك وتعالى فتذكر يا عباد الله كل سنة تمضيها في هذه الحياة فإنما تقربك إلى القبر السنة وحتى الشهر إذا مضى عليك شهر فهذا يعني قربت القبر شهرا وهذا أسبوع يا عباد الله كلما عشت أسبوعا فقد قربت القبر أسبوعا وحتى اليوم كذلك وحتى الساعة أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا يا رب العالمين عباد الله ان الله تبارك وتعالى يامركم بامر فبدا بنفسه حيث حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka zaɓe shi ka turo shi da manzanci ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala duka wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake ɓoyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya ku yan uwa musulmai lalle Allahu tabaraka wa ta'ala ya hukunta ya kaddara ya yanke hukunci wato na ainihin mutuwa a bisa bayi babu wanda zai yi ragowa a wannan rayuwa face ya ɗanɗana mutuwa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa kowace rai lalle za ta ɗanɗana mutuwa ranar alkiyama za a cika muku ladaddakin ayyukan da kuka yi a gidan duniya duk wanda ya samu aka tseratar da shi daga gidan wuta aka shigar da shi gidan aljanna to wannan shine wanda ya rabauta Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa rayuwar duniya ba komai bace face dan jin daɗi ne na rudu na yaudara kana nan sai ka ga ka tsinci kanka cikin kabari duk yadda ka rayu cikin jin daɗi za a wayi gari wata ran kana cikin kabari muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu Allahu tabaraka wa ta'ala a wata aya ke cewa duk wanda yake kan ƙasa sai ya ƙare sai ya halaka sai ya mutu ba wanda zai yi ragowa Allahu tabaraka wata'ala ne ma'abocin ɗaukaka da kuma girma subhanahu wata'ala amma kowa sai ya mutu ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan aka tashi alkiyama aka kai yan aljanna gidan aljanna yan wuta gidan wuta sai a zo da mutuwa din a bisa wato siffar rago ta zo a zo da ita kamar rago da kafafu da anashin kafo guda biyu sai a yanka ta wato tsakankanin mutane a ce da 'yan wuta to kun ga mutuwa daga yanzu babu mutuwa wato rayuwa ce ta dindindin har abada sai a nuna su mai 'yan aljanna ce to ga mutuwa ita ma yanzu an kashe ta ita ma ta mutu allahu tabaraka wa ta'ala sai ya ce da su to kuma 'yan aljanna rayuwa ce ta dindindin babu mutuwa ya ku yan uwa ku duba ku ga ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa ya bar wannan rayuwar duniya din Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya ke cewa lallai kai zaka mutu kuma su ma za su mutu ma'ana kowa sai ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata halitta babu wani dan adam da ya kai shi sallallahu alaihi wasallama tun daga farko har ƙarshe amma tare da haka Allahu tabaraka wa ta'ala ya alƙawarin cewa zai karɓi rayuwarsa kuma ya ma karɓi rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa sa'an na ranar alƙiyama gurin Allahu tabaraka wa ta'ala za ku kai wato kokenku a nan ne za ku kai jayayya da ta faru tsakankaninku a gidan duniya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da jikinsa ya zamto wato yayi tsani yayi tsanani sallallahu alaihi wa sallama ya zamto yana kwance a cikin gidansa yana umartar sayyidina abubakar ne siddiq ya jagoranci mutane wajen yin sallah yayi maganganu sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa daga cikin abin da ya tananatawa shine as-salatu salatu ya ibadallah yana gaya mutane cewa ku kula da sallah ku kiyayi kanku daga wulakantar da sallah ku lura da yin sallah ya ku bayin Allah baya da haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato yana lullube yakan fito da kansa yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida Allah ya tsine wa yahudawa da nasara sun riki kaburburan annabawan su a matsayin gurin ibada yace kar ku yadda ku dauki kabarina a matsayin gurin ibada wannan yana daga cikin maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zanto bashi da lafiya wata rana an waye gari sai sahabbai suka tambayi sayyidina ali saboda dan uwansa ne radiyallahu anhu suka kuma tambayi abbas dangane da halin annabi sallallahu alaihi wasallama sai sayyidina ali ke cewa lalle sayyidina ali ke cewa lalle jikinsa wato yayi tsanani amma ko shakka babu yau kam yanayin alhamdulillah kamar irin yadda ake gaya mutane idan sun tambayi halin wato mara lafiya makusantansa su ci a da sauƙi alhamdulillah sai na ali sai yake cewa a jikin ayyau ya wayi gari da sauƙi sai a wato al'abbas sai yake cewa me kake cewa mutane zai ce to wallahi na ga irin abin da nake ganin a wato nake gani a fuskokin 'ya'yan abdulmutallib idan mutuwa ta zo wato dab da su ma'ana sai abbas yake gwada wa mutane cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai a wato ya zo kusa da mutuwa sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka ce ka je ka tambaye shi suka tura sai na ali ka je ka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya bar duniya ya ku bayan Allah wannan shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ranar wato ranar litinin ba abin ne shi ba sai ranar talata wasu suka ce ranar wato laraba abin da ya faru kuwa aka jirkinta binne annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya kwana ɗaya ko kwana biyu shi ne sahabbai sun yi saɓani cewar ya mutu ba ko bai mutu ba da yawa sun wayi gari ba su yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba har sai da sai na abubakar ya zo ya raba wannan gardama ya tabbatar wa mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya bar duniya domin lokacin da mutane suka fara cewa ya rasu sai na ali wato sai na umar ya fito da takobi ya ce duk wanda ya ce manzan allah ya bar duniya lalle sai na kashe shi sai na sare kansa sai mutane sai ga sai na abubakar ga fa halin da ake ciki sai na umar ya ce sai ya kashe mutane duk wanda ya ce manzan allah sallama ya mutu sai na umar sai na abubakar ya tara mutane a masallaci ya ce da su ya ku mutane ya karanta musu aya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata an qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin ya karanta musu faɗin Allah tabaraka wa ta'ala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yanzu wato waɗanda suka zo kafinsa su ma annabawa sun mutu shi ma kuma zai mutu idan ya mutu za ku bar musulunci kenan to duk wanda ya koma zuwa ga gargajiyanci ya bar addinin musulunci ya sani fa ba zai cutar da Allahu tabaraka wata'ala da komai ba ya sake karanta musu faɗin Allahu tabaraka wata'ala cewa lalle za ka mutu su ma kuma za su mutu sai ya ce da su ya ku mutane duka wanda yake bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to lalle fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu duk wanda yake bautawa Allahu tabaraka wata'ala Allahu tabaraka wata'ala rayayye ne baya mutuwa yana nan dindindin sai na Umar sai yake cewa kamar ban taba karanta wannan aya ba gabaki daya sai na Umar sai ya aje takwabinsa ya tabbatar lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai na Abubakar ya shiga cikin gida wato ɗakin yarsa na wato Aisha kenan ya je ya bude annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya rasu an rufe shi da waɗansu manyan riguna guda biyu ya bude fuskarsa ya sumbace shi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito mutane suka tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama fa ya bar duniya wannan ya faru bayan kwana daya ko kuma wato bayan kwana biyu saboda wato da yawa sai da cewar ya mutu ba a ranar wasai washe gari ko kuma dai washe garin washe gari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka zo aka sake yin sabani cewar a ina ya kamata a binne annabi sallallahu alaihi wasallama wasu ke cewa a kai shi baqi'a domin a baqi'a aka binne ɗansa Ibrahim Mu'azzam radiyallahu anhu wasu kuma suka ce a'a a ɗauke shi sallallahu alaihi wasallama a kai shi Kudus gurin babansa annabi Ibrahim alaihi salam a kai shan wato Filistin wasu suka ce a'a a binne shi a gidansa aka samu sabani sai aka ce to a jira abubakar ne siddiq radiyallahu anhu yazo sai da abubakar yana shigowa yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'annan sai kowa ya shiru tunda ya ce ya ji manzon Allah ya ce yake ce yace naji manzon Allah ya ce annabawa duk inda suka mutu a gurin ake binne su shikenan kowa sai yadda da wannan magana ta sayyidina abubakar cewa tun da manzon Allah ga abin da yace duk inda annabi ya rasu a gurin ake binne shi to kuma dama shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da jiki yayi tsanani sai ya nemi izinin sauran matan cewar yana neman izinin su su ba da dama yayi jinya a ɗakin na Aisha ita kadai ba sai yana tafiya ɗakin wace ya kwana ɗakin wace ya kwana ba dukkan su kuma suka hada wato suka hada kai suka amince cewa ya zauna gidan wato ɗakin na Aisha radiyallahu anha to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ya rasu a nan ɗakin na na'isha sallallahu alaihi wasallama na na'isha take cewa ya rasu ne wato a tsakankanin cinyoyina da kuma ƙirjina sallallahu alaihi wasallama a lokacin ya rasu daga nan mutane sai aka yi ittifaƙi cewar to lalle za a binne annabi sallallahu alaihi wasallam wato a nan ɗakin na na'isha Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mata yarda dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara wannan na'isha cewa ta yi wani mafarki ta yi mafarki cewa wato wasu wata ya faɗo ɗakinta kuma wasu taurari guda biyu su ma sun faɗo ɗakinta sai yake cewa da ita ya aisha in na mutu za a binne ni a ɗakinki saboda haka mahaifinki shi ma kuma za a binne shi a ɗakinki umar shi ma kuma za a binne shi a ɗakinki mahaifinta yana rasuwa kuma sai na abubakar aka binne shi a ɗakinta wato a ɗakin da na aisha a daidai setin kafadar annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana an yi kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka kirdaji kamar nan haka ne misali wajen kafadar annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka sa kan sai na bakar kamar haka ya zamto kafafunsa sun zoba haka ana nan lokacin sai na umar yana khalifanci sai ya hada kwamiti na wasu sahabbai sai yake cewa ku je ku roƙa min aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama ku nema min alfarma a gurinta ta bani sauran space din da ya rage a ɗakin ta idan na mutu abin ne a ciki aka zo aka tambayi na aisha ta ga ga waɗannan mutane suka zo waɗannan kwamiti gashi kuma khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallama gashi mahaifin abokiyar zaman ta hafsa ta ga ba za ta iya hana wannan abin ba take cewa ku je ku gaya masa da na rage wannan sauran gurin idan na mutu a ɗaki na neman abin ne ni kusa da ainihin mahaifina da kuma mijina amma tunda ya tambaye ni idan Allah ya sa shi riga ni rasuwa sai a zo a binne shi a gurin sai na Umar kuwa ya zo ya rasu aka binne shi a nan shi ma aka kirdaji sai tun wajen kafaɗa sai na Abubakar aka binne shi ya zamto wato a zobe a zobe a zobe haka radiyallahu anhu wa sallallahu wa sallam ala rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan wato ya zamto an binne annabi sallallahu alaihi an yanke hukunci cewa za a binne annabi sallallahu alaihi wasallama wato a ɗakin na na Aisha sai aka zo maganar yin sallah kuma yaya za a annabi sallallahu alaihi wasallama sallah sai ya zamto mazaje sun fara yin sallah suka shigo ɗakin wato wajen yi annabi sallallahu alaihi wasallama sallah an yi saɓani nan ma wajen cewar ya za a yi a cire tufafinsa sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce a cire wasu suka ce ba za a cire ba aka zo sallah ya zamto kowa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam a sallarsa ba a yi sallah wato tare da wani limami ya jagoranci mutane ba a'a mutane ne suke shiga gwargwadon yawan ɗakin da nana Aisha zai dauka kowa yi sallah ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya idar ya fita wa'annan su shigo haka aka rinka yi da mazaje suka kare sai aka yi izini zuwa ga ainihin mata su ma suka shigo kowace ta annabi sallallahu alaihi wasallam sallah suka fita sai aka yi izini ga ainihin wato yara suka shigo yara kananu su ma suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sallah wato kowa a kashin kansa ba tare da limami ba da yara suka gama suka fita bayan mata sun yi sai aka shigo da ainihin bayi da suka shigo su ma bayi suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam wato sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum na ƙarshe kuwa wanda ya yi magana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shine mughira bin shu'ba mughira bin shu'ba shine mutum na karshe da ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan rayuwa ta duniya radiyallahu anhu a radiyallahu anil mughira wa sayar sahabati ajma'in kamar yadda ibn hisham ya kawo a cikin littafinsa mai suna asira ya ku bayin allah wannan shine halin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zanto manzon allah zai mutu ya bar duniya to kenan babu wanda ya zo ragowa a wannan rayuwa din inda gata zai sa wani mutum ba zai mutu ba da annabi ne sallallahu alaihi wasallama idan wani matsayi a gurin allah tabaraka wa ta'ala zai sa ba za a dauki rayuwar mutum ba to da annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma gashi manzon allah ya bar duniya kuma iyalansa hankalinsu ya tashi sahabbansa hankalinsu ya tashi bayan an binne annabi sallallahu alaihi wasallam an dawo sai yarsa fatimatu zahra take cewa ya anas atabakum an hasawtum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab anas wato yaron gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yarsa fatima ta ce ya anas yanzu ya muku daɗi ku je ku ɗebi ƙasa ku zuba a kan annabin allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma allah ku tuna cewa mutuwa ba a sanar da adam cewa ran kaza zai mutu duk lokacin da mutum ya yi shekara ɗaya a duniya to ya ƙara kusantar kabari shekara ɗaya yayin da ka yi wata ɗaya ka ƙara gab da kabari na wata ɗaya yayin da ka ƙara sati ɗaya ka ƙara kusantar ƙabari da sati ɗaya idan ka yi kwana ɗaya ka ƙara kusantar ƙabari da sati ɗaya hakanan idan ka yi yini ɗaya ka ƙara kusantar ƙabarinka da yini ɗaya idan ka yi awa ɗaya fa ka ƙara kusa da ƙabarinka awa ɗaya duk minti duk sakan da za ka yi a rayuwar duniya kana ƙara kusanci ne na adadin wannan lokacin da ka cinye muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ka ba mu ikon gyara ayyuka ya ubangiji ka yafe mana zunubanmu ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka sami rayuwa rayuwa ta addinin musulunci cikakke a wannan rayuwa ya ubangiji ka karɓi rayuwarmu muna masu cikakken musulunci cikakken tauhidi gare ka ya ubangiji ka tayar da mu cikin zugar muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya allah muna tawassula kyawawan ayyukanmu ka sami kyakkyawan ƙarshe ya allah ka ji kanmu ka jikin iyayenmu ya ubangiji marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wannan gari Allah tabaraka wa ta'ala ƙara masa albarka da zaman lafiya ya ubangiji ka ƙara kawo alkhairori masu yawa a wannan ƙasa tamu duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala kawo kwanciyar hankali ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da al'amari sai ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku wanda suka yi imani ku yi salati gare shi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma adait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yu'izzu man adait wa la yuzillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt qumu ila salati